من رسله الكرام وسخرية من دينه الهادي إلى سواء السبيل فوالله أيها الناس فوالله أيها الناس إننا نعيش في زمن الآن على الأرض كانت القلبة فيها لدو الكفرة كانت الغلبة فيها لدو, لدو الكفرة والنفاق واستكبار أيها المسلمون عشرات القتلى ومئات الجرحى في هجمات هنا وتفجير هناك خبر في تعودنا على قراءته في كل يوم عبر وسائل الإعلام حتى ألفيناه بل تبلدت مشاعرنا تجاه يوميا نرى مقتل مئة المسلمين حتى أصبحت حتى أصبحت عبارة حتى أصبحت عبارة مألوفة باهتة في حسباننا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه أيها الناس ثم توبوا إليه السلام عليكم أيها الناس الحمد لله الذي جعل المنية ذرلا لعباد والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء فيا أيها الناس اعلموا أن محاربة نيجيريا محاربة للعالم الإسلامي كلها بل حرب العالمية الثانية المتوقع الموقوع فإن ولاية المتحدة الأمريكية الملعونة تحارب الإسلام وبلاد المسلمين لتدمير هذا الدين لكن للأسف ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا تأمل الحكومة الأمريكية على تشجيع التمرد في دول الإسلام للقتل لقتل المسلمين وتدمير الإسلام بالكامل لكنهم يدركون تماما أن الإسلام هو الفائز حتما أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورسائل المسلمين والمسلمات فاستغفروه ثم توبوا إليه أيها المسلمين musamman a wannan juma'a mai albarka kamar da kuka ji a cikin kutuba hudubar mani a yau insha Allah tana magana ne kan al'amura da suke gudana a yau a cikin kutuba na ambata cewar lallai godiya ta tabbata ga ubangiji mai ƙarfi mai ƙarfi mai ikon karyawa al'aziz mabuwayi aljabbar wanda yake karya al'amura ya karya masu ƙarfi ya karya azalimai kuma wato yake jinkiri ga azalimai godiya ta tabbata ga ubangiji wannan da yakan tsawaita rayukan azalimai masu wato ɗagutai a bankasa sukan iya cancantar azaba a gare shi ubangiji sai ya daga musu kafa a kashe muminai allahu ta'ala ya daga kafa a yanka jarirai ubangiji ya daga kafa a yi tsafi Allah ya yafe a yi tsafi Allah ya kyare a yi shirka Allah ya gani ya bari a yanka talakawa a kashe jininsu a zubar da suna Allah ya kyale su suna ihu Allah ya ansa musu ya kyale su azalami suna yi akwai hikimar Allah a ciki godiya ta tabbata ga ubangiji wannan da daga cikin siffofinsa yakan musu azaba a lokacin da ba wanda zai iya tsayar da su a lokacin da ka nemi Allah ya halaka wane azzalimi Allah ya halaka wane alzalimi Allah ya rusa kasa kaza azzalima siffar Allah yakan iya kyalewa ya karba ya bar su zuwa wani lokaci jinkiri ne na Allah ta'ala a lokacin da zai kama su Qur'ani ya gaya mana wa kadhalika akhdhu rabbika nam idza akhadha alqura wa hiya zalima haka ubangiji yake kama alƙarya ne alƙarya ai ahalaha وكذلك أخذ ربك إذا أخذ أهل القرى كنا نعم haka ubangiji yake idan ya tashi karya alƙarya sai karya mutanenta Allah in ya kama ta babu wanda ya isa ya kwace ta na'am yake cewa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima sai ce inna akhdahu alimun shadid kamun Allah dankar Allah alimun radadi ne da ita na'am shadid ko mai tsanani godiya ta tabbata ga ubangiji ga ni'imar da ya mana ya mana ni'imomi manya manya wa alahi da manya manya ni'imomi da muke kallo da wanda ba ma kallo godiya ta tabbata ga ubangiji ga kyautar da ya mana kyautatawarsa ubangijinmu ne abun bautar mu ne ko da masu jayayya da Ubangijin sun tabbatar da jahilcinsu, ko da masu inkarin Allah sun yi inkari mun yadda Allah mu ne abin bautar mu. Tabbas ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah bayan Allah, shi kaɗai ba shi da abin tarayya cikin shirka, ba a shirka da shi cikin ibada, Ubangiji yakan jarrabi bayansa muminai da jinya, da cuta, da damuwa, don me liyastakhrija minhum alhamda wa sana'a Allah yana haka ne don ya fitar a cikin bayi, ya fitar da gode su, ya fitar da zuzurutun miƙa wuya zuwa gare shi. Allah zai samu ku damuwa da azaba. Me yasa Ubangiji yana yi ne don ya gane waye zai iya cewa alhamdulillah. Waye zai iya kallasa da cancanta a ce na bauta mar. Waye zai iya zama ƙarƙashin igiyar musulunci ba tare da ya yi dinawusin Islam ba, ya yi watsi ya yi ridda ya bar musulunci ba. wasu daga cikin al'umma wani ya min waya yake ce min malam yana wadatar ma'aikata daga cikin manyan ma'aikata a Najeriya wallahi ya ce mu malam ya ce na da aboki abokin aiki ya ce me yasa musulmai suka shiga fitina a duniya duk kasar da aka rusa duk kasar da ake yaki duk kasar da ake mutuwa duk kasar da ake jinya duk damuwar duniya tana kasashen da suke cewa la ilaha illallah limaza why Allah ya haka ne liyastakhrij minhumul hamda wa sana'a dan ya fitar a cikin kuwa ya zai iya cewa alhamdulillah na gode maka akan ibtila'i da kamana Allah ba zai bar ma haka ba bayan Allah mu sani ina saidawa lallai babu abin bauta da gaskiya bi ma'ana manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aikin Allah ne wanda Allah ya daukaka matsayinsa ya daukaka ambatansa ya horewa mu'minai ambatan annabi akan harce har mutuwa amincin Allah tabbata ga ubangiji wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake da wannan sufa ya kuminai Allah ya horewa muminai karfin imani ba da kariya na faɗa a kutuba dan su ba da kariya wurin kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yadda jinin su ya kare sun yadda iyalansu su kare sun yadda a rusa musu gidaje sun yadda su rasa aiki sun yadda su rasa duk abin da dan adam yake gadara da shi a ban kasa don kare mutuncin janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama godiya ta tafata ga ni'imar da mu'mina da suke da wannan dabi'a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'mine su waye ga mu'mine siffarsu sune wanda suka ba da gaskiya da Allah suka imani da manzon Allah na'am suka taimake shi suka girmama shi suka ba da jinin su dan ai wato bayin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ban kasa sunan mu'mine na gaskiya na faɗa abu kudu ba bayan haka ‘yan uwa musulmi mu sani ina muku wisici a kaina ina wisici a kaina da masu saurari ‘yan uwa musulmai da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ina wisici a kaina da al'umma wurin lazimtar littafin Allah mu lazimci littafin Allah mai tsarki mu lazimci tabbata a kayan addininsa da riko da shari'ar Allah don me bayan Allah mu sani lalle duniya a ci take cike take makil a yanzu da zunzurutun bata bata wanda ya bayyana mabayani zikatan al'umma a cike suke a yau da zunzurutun kafirci da baudewa daga tafarki na madaidaici bayan Allah mu sani babu shirya sai wanda Allah ya shirya babu wanda mai shirya a duniya sai wanda Allah ya ga dama zabe shi shirye da shi bayan Allah babu wata kariya daga barin kafirci babu wata rigar karfe wata bulletproof da za ta baka kariya daga barin kafirci da makirci da munafirci illa da taimakon Allah madaukakin sarki babu wata tabbata a ban ƙasa ko tabbata akan gaskiya face wato sai da tabbatarwar Allah madaukakin sarki duk wanda kaga yana sallah duk wanda kaga shi akan tauhidi taimakon Allah ne Allah ya masa ku sani na faɗa a kutuba Allah ya faɗa a Qur'ani wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusharun bayan Allah ku sani lallai Allah yana sha makance tsakanin zuciyar bawa da bawa Allah ya sha makance ka tsakaninka da imani Allah ya sa labule ya toshe da imaninka me yasa Imam Ibn Kasir ya fada hadisi ingantacce cikin gargashin al wato sura da Allah ta fala ta alake magana cikin suratul an'am yace wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ce kai bawan Allah ji shirye da ka samu kanka akan ta gada ma ne na baka ita in gada ma in kwace nuqallibu afidatahum Allah ce muna jujjuya zakat zuciyar bayi muna juya zuciyar bayi wa abasarahum mu juya idanunsu idanunka ya juye zuciyar ta juye na'am ta kalli kafirci ba inda ta kalli imani Allah kama na tsari Allah kama lam yu'minu bihi awwal marra sai kaga mutum kai da dai kace bai taba imani a duniya ba Allah ce sai mu basu cikin duhunsu manzon Allah karkashin wannan ya fassara wannan aya da cewar wato mamin kalbin illa ala ay baina asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha ba wata zuciya ba wata zuciyar bawa ta mutum ko ta aljan zuciyar tana karkashin ɗan yatsun ubangiji da ba a siffantawa imani ake da su yana juya zuciyar bawa yadda ya ga dama ta ga fari ta ga baki ta ga imani ta ga kafirci ta ga munafurci ta ga daidai ta ga rashin bayan Allah musani na ambata a hudu ba lallai zukatan bayi a wannan duniya ta tabbata bi ma'ana ya ku mutane mu sani yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit sani Allah yana tabbatar da digadigan zuciyar digadigan bayin Allah da suka tabbata a wato su tabbata akan kalmar gaskiya ita ce islam Allah yana tabbatar da digadigan su ya tabbatar da zuciyar su ya tabbatar da imanin su har su hada Allah a cikin aljanna ga da me da qawli sabit kalma tabbata ita ce la ilaha illallah na'am wa yudillu Allahu zalimin Ubangiji ce, Ni ko ina wani aiki, in na zaɓi na zaɓa, in halaka, in batar, in lalata, in azabtar da wanda in ga dama. La ilaha illallah. Allah ka taimake mu ka tabbatar da mu akan musulunci. Bayan Allah, wa yaf'alu Allahu ma yasha. Karkashin ayar Allah ce, Ni Allah ina aikata abin da in ga dama abin da in so. Siffa ta ce, halitta ta ce, bayina ne, na'am sama ta ce, ƙasa ta ce. La ilaha illallah. Mallakar komai na Allah ne. ya ku mutane abinda ya tattauna hudubar na ce ya ku mutane wato ta'ajjal ardu ta'ajjal ardu bi zulmin azim wannan duniya ta mu da muke cikin ta a yau wata duniya ce da ta cika makil da zunsunutun wato zalunci zalunci ya cika ta da mai ta'addanci mai girma da ta'addanci da ya tsallake ƴan uwanmu mutane ya tsallaka ya kai zuwa ga Allah subhanahu wataala bayan Allah mu sani isgilanci ya faru akan addinin Allah wanda yake shirwa zuwa tafarki madaidaici na rantse da Allah nace fa wallahi ayuhan nas na rantse da Allah ya kutara mutane mu sani muna rayuwa ne a yanzu a cikin wani zamani wato na'ishul an ala al-ard kanat al-galabatu fiha li dawl al-kufr wan nifaq zunzurutun cin nasara a duk abin da ake a duniya ta kasance ta koma kasashen da suke da zunzurutun kasashen kafirai cin nasara a rayuwa ta zama an yi attributin cin nasara success na rayuwa an zama ya zama attributed to kasashen da suke kafirci na duniya duk kasar kafirci ita suke cin nasara kasar kafirci suke da tattalin arziki kasar kafirci suke zaman lafiya kasar kafirci suke nau'in abincin su mai daɗi kasar kafirci suke gine-gine kasar kafirci suke cikin nima kai ka ce aljannar duniya ne amma duk kasar musulman duniya muna cikin masifa da bala'i da jarrabawa limaza me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yushaku anta da'a bakum al-umam kiris ya kusa taqarrab lokaci ya kusa lokaci yayi lokaci ya kusa nan da bara juma'a ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana numfashi lokacin yana rayuwa yace nan da ba juma'a ba bayan wafati na ba za a juma'a ba ba za a dauki lokaci mai tsayi ba al'ummomi, al'umman jam'ina al'umma, al'ummomi, nations, United Nation, manzan Allah waye ne. Why? Ka gane lokacin yana ba da gaibin ya san Amerika, ya san Ingila, ya san United Nation da take da headquarter a Geneva. He knows it. Me yasa yana zaune a Madina, Allah ya naɗe masa generation, decade bayan decade. sanctuary bayan sanctuary shekara goma shekara ɗari ɗari Allah rika nuna masa idansa wallahi hatta shi alkiyama har dan wuta ya shiga wuta har dan aljanna ya shiga aljanna annabi ba wanda bai gani ba da sunan komai da komai sallallahu alaihi wasallam saboda ka annabi yana da wayewa ya ce america shi yasa iyayenmu da kakanni da manyan malaman mu na sun fassara wannan hadisi fassara da bata dace da shi ba bi ma'ana ta dace da zamanin su ne kuma amma asalin hadisin yanzu annabi yake nufi wallahi billahi alazim yanzu manzon Allah yake nufi united nation yake nufi da umar america yake nufi wulatul muttahida al amerikiya al mal'una america yake nufi la'ananna haka ya faɗa hadisin in ka dauki larabci kace al'umma al'umma ana nufin nation United Nations al-Muttahida da ake cewa America Muttahida America Muttahida bi mana wato assembly assembly of nation that is it ashe manzon Allah da wayewa yake faɗan ilimi yace an kusa America za ta dumame ku yushaku an tada'a bikum al-umam an kusa America da United Nation za ta yi muku daudarar mikiya awa amma su la ilaha illallah awa amma su yin sallah wallahi lau kafartun billah laradu bikum da kun kafirce wa Allah da sun aminta da ku da kun zama arna da suna amana da ku da kun zama kafirai da ayau suna alaka da ku da kun zama arna kiristoti ko buda ko kun saba wa addinin Allah yau da kuna cikin aminci billahi alazim da ba mu cikin tashin hankali na faɗa ku cikin kutuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ku mutane ko kuma mallan yake cewa ƙasa ta cika ta'ajjal on down ta'ajjal out bi zulmin azim duniya ta cika makin da zunzurutun kafirci wa bagayin kabir da zunzurutun zalunci da ta'addanci ta'addancin da ya kai ga Allah ga manzon Allah na'am ga mu'minai ga addinin Allah gaba da aka izgilanci annabawan Allah a cikin wannan lokaci na rantsa da Allah ya uwa musulmi muna rayuwa irin rayuwa da kafirci shi yake cin nasara akan musulunci da munafirci yana cin nasara akan musulunci girman kai yana cin nasara akan musulunci ya ku mutane musulmai mu sani na faɗa a cikin hukudu ba asiratul qatla asiratul qatla wa mi'atul jarha sau nawa zaka ji dubbuna dalilikan mutane ana kashewa billahi alazim musulmai sau nawa zaka ji wato jinya jinya rauni rauni nawa aka yi dalilika amma a garin musulmai ذاك دي حتمات هناك وتفجير هناك لكن في بلاد الإسلام an tara bom an rusa mutane an kashe su an sace ayansu an yi fade a mata an yi fade a kananan yara an kashe yara an binne wasu da rai an kone wasu da rai na ilaha illallah amma ina fi biladul islam a gidajen musulunci ake wannan ta'addanci bayan Allah na faɗa hudu ba hatta kai ta kawo wallahi ta'awwadna ala qira'atihi fi kulli yawmin a bara wasa'ilil ilam mun saba zuciyarmu ta saba da kunnanmu har mun saba jin labarin mutuwar ƴan uwanmu a cikin kasa wato wato watsa wato tashashin watsa labarai mun saba dan kaji an kashe mutum 100 200 ba komai is okay an kashe mutum miliyan guda is okay an kashe mutum kaza an kona gari an yi kaza an yi ba is okay is normal it has become our our our our, our ancient thought tunaninmu ma haka yake dorawa wallahu ta'ala alam bisawab al'umma mu sani wallahi haqiqa ayuhan nas ilamu anna maharabatu nigeria maharabatu lil alim al islam kulli wallahi billahi al azim kullah yaki da ra'ayi wa nigeria yakan nigeria bari ku ji duk kasar duniya an yake ta america ta zanna lafiya wallahi ba kasar da ta yaka ta tashi america ta tashi duniya ta iya karewa wallahi sai nigeria limaza hannaran sai da Allah na farko a'lanat bi nafsiha america ta ambata da ranta ta ambata da kanta ta faɗa bakinta ya subata duk ƙasar duniya tana yakatta ne ta fake da terrorism amma najeriya sai ta ɗauko kiristanci a mazanin babin kare kiristanci kishiyar musulunci wa za a yaka kenan islam to tun da ya ilanin zai yaki musulunci na rantsai da allah america ga duniya ta ƙari yakin duniya na uku to a Najeriya shi in an taba Najeriya to yazo in dai aka taba Najeriya akan addinin ta to wallahi yakin duniya na uku yazo saboda ilani akai karara ba a taba yakan musulunci karara da yawa ce za a yake ta ba irin Najeriya to bayan Allah mu sani bal harbul alamiyatu salisati almutawaqqa wuqu almutawaqqatul wuqu فإن ولايات المتحدة الأمريكية الملعونة تحارب الإسلام وبلاد المسلمين أمريكا تنا ياكا تنا ياكا كان المسلمين duk gunda aka rusa Syria ta rusa Yemen ta rusa Afghanistan ta rusa Iraki ta rusa nan abilan la ilaha illallah baya irguwa duk gunda ake la ilaha illallah sai an rusa shi yasa a cikin hudu ba na faɗa amma ba su sani ba waradallahu allazina kafaru bi kaydihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza ai allahu radda allazina kafaru bi kaydihim ubangiji yayi wani aiki radda ya mayar ya mayar da wato zunzurutun makircin wanda suka aikata makirci bi kaydihim da fushin su Allah mai da su lam yanalu khairan imamul bagawi yace anan ai lam yanaru khairan bi mana az-zafar lam yanalu zafara ba su ci nasara akan musulmai ba ba su iya rushe musuluncin ba kam kusuru fi tarik nawa aka shi akan musulunci musuluncin ya ragu ya ce wa kafallahu almu'min alqital bayan Allah ba imanin bane ya samu Allah yake mana haka Allah ne yake kishin addinin sa kawai damu ne wallahi damu ne Allah da ya kyale mu da du'ar rusa mu amma musuluncin sa Allah yake karewa shi yasa Allah aka rusa aka rusa Allah yake a addini na ne sai ya dago an an yi an yi an yi Allah ce addini na ne sai ya yi sai ce wa kafallahu almu'minin alqital Allah ya isar mu'mine da yakin da me Imam al-Baghawi yace anan tafsirin yace wa kafallahu almu'minin alqital yace bil malaika na'am wa me warri Allah ya rika turo musu iska ya bada iska kyauta a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya turo mala'iku ya ba su takuba yace ku zo a yakin wa kana Allahu qawiyan aziza in America bata gane ba to Allahu siffasa qawiyun kakkarfa ne ita ce farkon kudu ba mu ko alhamdulillahi alqawiyul qahhar to kana Allahu qawiyan aziza ubangiji mai iko yana da karfin karyawa aziz mabuwayi ba wanda ya gagare shi saboda ka bayin Allah na fada a cikin kudu ba a ƙarshe lalle ta'amalar hukumatul amrikiyatu ita America tana wani irin aiki yanzu ala tasdi'i tamarrud fi biladil islam wala wato promoting promoting insurgency na'am in the muslim community in the muslim nations america tana ta kokari tana sponsoring tana promoting yadda za a distorting islam a jirkita musulunci a murɗe musulunci in za ka yi ka yi shi murɗaɗɗe kamar masussuka in za ka yi addinin karka yi addinin da Allah ke bukata in za ka yi addini ka yi shi ajebe amurre mai sallar sun yadda amma sallar da Allah baya bukata kai tauhidi tauhidin da Allah baya so kai imani da manzon Allah irin imanin da Allah baya bukata ka gaskata Allah a mazannin gaskatawa ta karetawa na'am in kai haka sai ka zanna lafiya sun san kai dan wuta ne kai dai sun gane dan wuta ne to America tana ta yin wannan me yasa liqatil muslimina wa tadmiril islam bil kamil dan ta rusa musulunci ta kashe musulmai kai bal ya durkuna tamaman annal islam huwa alfa'izu hatman wallahi sun gane sun karanta sun sani they have it documented there with them hundred of years before yana nan a ajiye a gusu kakanninsu sun rubuta wallahi musulunci sai ya ci nasara wallahi musulunci sai ya ci nasara shi yasa malamai suke cewa ita american government and the united nations on, on her own are working tirelessly promoting insurgency in the world. Mesa, just to kill Muslims and to distort Islam and to destroy Islam in totality. But they have it there in their, their own selves that Islam inevitably will win. A musulunci wallahi sai ya ci nasara. Ba makawa, wallahi musulunci sai ya ci nasara. Alƙawarin Allah ne, Allah ba ya saba alƙawarinsa. Abin da nake so ‘yan wa musulmi mu sani yana daga cikin nau'i na watsi da muka yi da musulunci mu abinda ake mana ya shafe mu me nake son kai gare shi da Allah wai bamu da ƴan boko ne muna da su idan an mana ƙaryar boko a da wallahi shekaru ne da suka wuce da basu kamar 60 ko 50 da amma a yau ina tabbatarwa na rantsa da Allah ƴan bokon da mutane musulmai suka tara a Najeriya ba wani arnan da yake da bokon da suke da shi I'm telling you this Allah Allah bokan da musulmai suka yi a ƙasar nan Allah an reba su da shi me yasa ranar aihuwa haihuwa ta yi rana a musulmai shi ya sa manzan Allah ce ku aure ku haihu suka gane muna haihuwa za mu cutar da kafirci suka ce a ku zo ku rage haihuwar talauci annabi sallallahu alaihi wasallam waye ne ya san me zai je zo da irin yadda aka dirar miki a Maiduguri Boko Haram ta lalata ta rusa na rantse da Allah ba wani state a cikin kudancin Najeriya da Boko Haram za ta sauka irin yadda ta yi Maiduguri ba ta garin ya zama toka ba kowa wallahi garin sa ya zama ba kowa aihuwa ta rana a Maiduguri je ka gani ka allam yuqtal ahadun hunak ka allam yuqtal ahadun hunak kai ka ce ba ta ba kashe mutum a Maiduguri ba bayan Allah mu tsaya mu shiga tanatsu dalili shine yake cewa bamu da yan boko ana mana makirci ni ba na gani a media ba kuma karkar mata wato time American Time magazine American Time magazine Atos an ka an je wato Sheikh Jingir sun je sun yi sallar Juma'a ko sallar Idi ko da suka je sallar Idi aka je aka tare su aka musu kofar rago duk aka kashe mutanen sai wanda Allah ya tsiritar mata da maza da kananan yara wallahi tallahi lokacin da aka yi wannan kisan suka ɗauki bidiyon gun suka buga suna da marubuta suna da marubuta a turai suna da marubuta da suka sponsorin ai uploadin labari yanzu yanzu a ɗora a duniya si da commenting cewar ana cutar da kiristanci a najeriya kai musulmi mu kuma sai dai mai ta'aziyya Allah ji kare Allah ji kare shikenan an kare an ɗora a facebook sati ɗaya sati biyu ya tafi an goye shi shikenan ya wuce mu aka cutar kuma an ce mu ne muka cutar ina shi yake damu me yasa ba za mu waye ba abu ne na hankali na boko kuma muna da yan bokon ku yi mana mana muna da masu kudi ku yi mana a shiga midiya a tallan midiya a tallata musulunci a tallata cutarwar da ake mana mu yada gaba da ba midiya local ba wani zai ce local daily trust local waye punch local waye international international media mu sponsor mu tura duk abin da aka mana mu commenting mu fito muna fito yaki ne na midiya yanzu shi za ka cutar da musulunci bayan Allah yaƙi ne na midiya yaƙi na zance yaƙi na magana yaƙi na yaɗawa na yayatawa in baka ba da gudunmawa a musulunci ba billahi al'adun za ka ƙare ko musuluncinsa ya ci gaba gwargwadon kishin musulunci ga gwargwadon ranar sheke determinin mutuwarka billahi al'adun haka yake ya zaga na wannan bayan Allah akwai abu mai hijanin sakafi abu mai hijan a sakafi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato malaman tarihi suka ce kana muli'an bil kamr ya kasance expert expert ne a iya shan giya sahabi ne na manzon Allah amma expert ne a shan giya ya kwarance a iya shan giya ya saba da ita shine muliya me ya faru abu mizanin sakafi jaladahu umar jaladahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haddan summa summa madha abakar siddiq summa haddahu umar khattab aksar min marra sai na umar manzon Allah masa bulala akan giya bai daina ba umar ya mar bulalu akan giya bai daina ba sai na umar ya zo abubakar ya mar umar ya zo ya mar bulalu ya ki dainawa da ya gaji da shi sai ce a kai shi kasar hijaz a je a daure shi a cikin wani tsibiri a bashi a gungun da babu ya aka dauke shi aka tafi da shi wanda wato woda wodan da ya tafi da shi bi ma'ana wato ya san sashi ne goda ko gandu nam jayid gandu rabar da zai tura ya kai shi ya kai shi gunda za a daure shi suna cikin tafiya abu mai jan sai ya samu labari ana yaki na kadisiya yaki na kadisiya farisa za a yaki ana yakin farisa shi kuma barde ne sadauki ne a musulunci na'am duk da giyarsa abu mai jan sakafi ya gudu yayi barazana a mutumin nan wannan sahabi ya ce wala zan kashe kan makarar bidin ba da ya bisa a guje ya gudu shi kuma sai tafi ya tafi daga nan ya wuce ya tafi ina ya tafi kadisiya ya je hada sa'ad bin abi waqas yana komanda ya je ya shiga cikin sa da ya shi yana zuwa sai na Umar da aka bashi labari ai ya gudu ya tafi wurin yaki sai ce ku bashi jihadi yake sanyi yana shan giya amma so yake zai mutu yana shan giya so yake zai mutu dan kare musulunci lokacin da ya je sai sai na Umar ya rubuta letter yace sa'ad bin abi waqas ne yace na'am wato abu mai jani sakafi zai zo gare ka yana zuwa ka kama shi ka daure shi kar a bashi je jihadi punishment dinsa punishment dinsa wai kar a bashi je filin yake mutu la ilaha illa ga mu kuma muna san mutuwa ba ma san mutuwa lafiyar mu kalau ba ma san mutuwa baka san giya baka baka baka baka ma baka san mutuwa kudi kake su musulunci kuma ba ruwanka yana zuwa filin yaki ya kama shi komanda aka ja ka daure shi aka shiga yaki fa ashabul muslimina kafirai suka kamo kan musulmai kashe su ake yi kashe su ake yi kashe musulmai zuba kawai suke yi yana fursuna yana jin karar takobi karar mashi karar kalmar shahada musulmai suna faduwa suna mutuwa abu mai ta nisa kafi zuciyarsa ta buga sai fara baitin larabci ka fa hazarar an talsakil kano bilkana wa utulu kuma shidulan alayya wa saqiya ya tawaka yace fa wallahi ahadun la ukhisa bi ahadihi la in furrijat Allah azrul hawaliya yace ga ni mai kudi mutu ayyalai na sun jefar da ni ga ina zanne ina jin mutuwar ‘yan uwana takobi yana ƙara ana mutuwa mazaje ni an banna anan wai ina shan giya ya ce na rantsa da Allah in aka bani dama a kunce ni na je na yaƙi daga yau in na dawo da rai ba zan ƙara shan giya ba in na mutu kuma shi kenan Allah mun azaba akan giyata shi musuluncin kawai ke so la ilaha illallah bayan Allah daga ƙarshe Abu Mijani Sakafi ya lallamu matar komanda ta zo ta suka tattauna ya ce don Allah ki kunce ni zan shiga yaƙi in na taimaki musulmai in na mutu kun huta da shan giyata da mun haddi in na yi kuma dare zan da kawo kai na ɗaure ta ce amma wallahi bawan Allah ya je ta kawo masa dokin kwamanda dama amma jima ciwo kwamanda yana zanna a bakin yaƙi ne yana ba da directives aka kawo mata dokin kwamanda ya ɗaure kansa da bargo kar a gane ya zara takobi dama jarumi ne na'am idan ya kuza duk yawan kaurin rinduna wallahi sai ya dara sai yana kashewa ya dawo haka yana kashewa shi kadai abu mai jan mazaje zuba suke suna mutuwa a ƙasa kashewa yake mutuwa ake yi in an kai shi kafirai guduwa suke yi la ilaha illallah daga nan musal musulmai suka samu ƙarfin gwiwa yaƙi aka ci nasara kai فجعل الصحابة يقولون هذا ملك من السماء هذا ملك من الله هذا نصر من الله ga mala'ika ya sako ga mala'ika ga mala'ika la ilaha illallah ana gama yakin abu mai zane koma cikin kurkuku ya ba da hannunsa aka daure aka zo ana maganar kayan yaki aka ce an ga mala'ika matar abu mai zanta cewa a ku je ku ganshi matar kwamanda abu ma sa'ad bin abi waqasin aka je a ganshi jininsa jina jina jina da jini ya ga dokin yace haza wato dokin dai dokin na ne balka sara kuma sabon abu abu mai zane in ana cewa mala'ika zai ce a sa dokin dokin dai dokin na ne amma kamar doki na saran kuma irin na gwani ne mai shan giyan nan abu mihijar la ilaha illallah bayan Allah daga ƙarshe aka kawo shi ta ce ga abin da ya faru kaji kaji komanda ya ce haka aka ya ce haka aka matar komanda ta ce wallahi haka aka aka tabbatar shi ne sai ya ce masa wane ya ce na'am ka sha giyarka ka sha giyarka ka more ishrab ma tuhibu min al-kamr la nujal la najluka ala al-kamr abadan ka sha giya ka more ba za mu karama haddin ba haddin nan Allah ne ka kara addinin alto kaje ka shagiyar ba za mu ma haddin ba yace idan la asharbuha abadan ni ko daga yau ba zan kara sha ba la ilaha illallah bayan Allah miyo musulunci aiki Allah ka kare musulunci da musulmai Allah ka tabbatar da mu akan digadigan addini Allah ka rusa kafirai da kafirci Allah ubangiji ka rusa kafirai da kafirci mamatan mu Allah ka musu rahama masu rayi Allah ka samu cika da imani Allah ka tabbatar da mu diga diga mu akan imani wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kum ila salatikum yarhamukumullah